الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin rahamar Allah yau mun cika goma ga Ramadan idan mun kai azumin mu saura ashirin ko sha tara Allah ya cika mana su daidai yadda za mu shiga aljanna in sha tara na yin ashirin yau kuma ashirin kenan ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mun kwana a cikin suratul ma'arij surar da ta bayyana mana wasu daga cikin manya-manyan sifofin Allah na ƙasaita da ɗaukaka da kasancewarsa zul ma'arij wanda a sama da talikai in za a je wurinsa sai an tattaka zuwa sama za mu tashi kan aya ta goma sha tara inda al'insana hulika halu'a kuma tana da alaƙa da aya ta ƙarshe da muka tsaya ci adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a to dalilin wannan sai Allah ya ce ai inna al'insana hulika halu'a bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to mu tattara mu shiga aljanna gaba daya Allah ka samu na cikin su tabaraka wa ta'ala yace innal insana khuliqa halu'an baya yace kalla innaha laza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fawa ita dai wuta ce mai lasa kuma tana gayyatar wanda ya ba da bai ya tattara kuɗi ya taskace ya ƙiyin sadaka to akan haka sai lati innal insana khuliqa halwa ai da mun ɗabi'ar ɗan adam ce an halicce shi halu'u alhalu'u shine mai ƙarancin haƙuri alhalu'u shine mai tsananin raki alhalu'u shine mai shegen kwaɗai ba kalma ce da ba ta fassarwa da kalma guda a hausa wato sai inda ya tattara miyagun sufi za ka da Allah zai bayyana menene halu'u sai ce idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an idan alheri ya same shi idan sharri ya same shi yayi taraki kai ka ce duniya ta zo karshe ka aje waya idan kuma alheri ya same shi ya ta ɓoyewa ya ta hanawa ya ta rowa daman marowaci ya fi kowa kwaɗayi to wanda ya haɗa kwaɗayi da ruwa alajamil yau gaba wanda ya haɗa kwaɗayi da ruwa a tattare shi ake ce ma alhalu'u alhala'u daman kamar kalman ne halaf halaf a so mallam bello ya kusa ya kusa wasu ne ko za ka gyara mana larabci duk da kai ne abul arabiyya ce taho taho ta kusa alhala'u shine shegin tsoro haɗe da mugun kwaɗai to kan kuma sai Allah ya fada kalmar mubalaga alfa'ulu kamar ka ce akulun sarkin cin tuwo kun gane ko to sai aka ce innal insana khuliqa halu'an an halicce shi halu kaga akwai bamiri mustatir anan huwa khuliqa huwa halu'an don haka wannan bamirin da ya ɓoye shine idza massahu sharru khairu manu'an ay hala kaunihi manu'an inda massil khairi da zaran yayi kudi sai zama ruwace da zaran ya zan talaka sai ya zama makwadaici to wa'annan sifofin talace khuliqa haka aka halitta shi don haka in kaga Allah bai ka da waɗannan sifofin barhama Allah ce ta same ka rahamar Allah tana samun ka in aka samu tarbiyya mai kyau ka fito daga gidan da za a gwada maka duniya ba komai bace a gwada maka duniya ga tafin hannu ake ajiye ta ba cikin zuciya ake sa ta ba a gwada maka kuɗi ba su shiga aljihu sai an rasa yadda za a yi da su amma ƙa'idar kuɗi an samu a watse to amma mutumin da ya tashi gidansu irin gidansu firazdak kusa abin da jarir ya ce masa يتي قوم إذا استنبح الضيفان كلبهم قالوا لأمهم بولي على الماء فتمسك الأم فضل البول من بخل ولا تجود به إلا يتي جدا مسؤولين إذا استنبحت فسوى لنا إذا كريه حفشي على من باقوى يزو قالوا دون كم باقوى يغني يونا ولمو yace fa tumsikul ummu fadla al-bawl min bukhlin duk da fitsari in ta fara ta gauta ta mutu rike sauran take shi ma ruwa da shi take wala tajudu bihi illa bi miqdari ba ta yan wutar da hitsarin nata sai dan daidai abinda zai kashe wutar wannan ya nuna wutar ma yak kadan ce abincin gidan dan tsita ne yace wal khubzu kal anbari al-hindi indahu gurasa wanda kasan turare indiya saboda shege tsada haka yake a gurinsu walƙamhu irdabbun bi dinari alhalin buhun alkama gaba ɗaya dinari guda yake amma gurasa ƙwara guda kamar kace a baka turaren ambar ne a gurinsu to kaga wannan shi ake ce ma matsolo in kuma kana so ka ce ma kwado duk kalmomi ne masu nuna ne alhalu'u to in Allah ya so ka da rahama sai ya tada kai gidan tarbiyya inda za a gwada maka alheri dan da ya tashi gida yagga wannan ya shigo wannan ya fita ko zo da alheri yake fita in abu ya shigo ba a sawa taska bayarwa ake yi to ga al'ada wannan ɗan zai zama abin kwarai zai zan kare ne shi zai tashi daga wannan ɗabi'a ta ɗan adam ta halau sai ya zama kare ne amma ɗan da ya isko komi aka samu ɓoyo ake yi ba a bayarwa sai ya zama dole ba wai kada ran kada hamma matsolanci ake yi to shi ko wannan zai tashi da tsananin ruwa amma tare da haka jama'a ubangiji ya ce haka ya halitta dan adam ko amma tare da haka wasu tun ga halitta yayi su daban gidanka kana da ɗiya uku ko hudu ko biyar wani da an ce ba ni sai ya miƙa maka wanda ko ya gama sharaki ya gama tsotsa kacce in min sai ya bai da hannun baya kun gane ku so ruwa halitta ce amma ita ce asali ga ɗan adam kwaɗayi halitta ce shine asali ga ɗan adam ɗan adam yana shawa a ce shi adda abu mallaka za ga yaro na faɗin nawa ne abu mara amfani amma dai na so sai ya sai ya zama nasa to halitta ce to duk abin da yake halitta ne ana yaƙarsa ana gyara shi ta hanyar tarbiyya ko da a makare ne to su mallam bello sun zaune ma mallam ibrahim kujera don haka shi zama ne ta inda yake almajirai ne sun zaune mai kujera ko su kawo mai wata ko su ba shi tashi Allah ta'ala ya ce illal musallaina allazina hum ala salatihim da'imuna والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم حافظون أولئك في جنات مكرمون masu sifa goma ga suna Allah ya ambata sun tsira daga waccan ɗabi'a mubayya kaga kenan ko da an halitta ɗan adam da wannan ɗabi'a to ba ɗabi'a musulmin ƙwarai ce kuma ta hanyar tarbiyya da redo da aikata waɗannan abubuwa da Allah ya faɗi to ɗan adam na iya canza ɗabi'arsa shi na lafi illal musallina banda masu sallah suka allazina hum ala salatihim da'imuna waɗanda kullun cikin sallah suke ka san da ba musulmi ma wake yake a ce wasu biyar kake sallah an yi azhar an gama an dawo shago a jima kaɗan sai ji an sake kira an sake koma masallaci ana cikin hada-hada ya ji an yi kiran magariba ka iso gida ko kofa gidanka baka shiga ba ka wuce masallaci da shigarka gida ka fara gwada a ce an kira isha'i sannan kana tsakiyar bacci a tada kai a ce as-salatu khairun minan nawm wanda ba musulmi ba gani yake akwai wahala to amma duk wanda yake dagewa akan sallan nan tana yaƙar miyagun ɗabi'un da aka halicce shi da su shi sa bai kamata a ga musulmi marwace ba duk sifofi na ƙasƙanci na ɗan adam babu kamar rowa saboda alama ce ta ananiya wai kan kaɗai ka sani baka san duniya ba duk cikin sifofin daraja babu kamar karimci shi sa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai iya tuhumar sada ruwa ko fiskal zarat wasu sun zo suka roƙi annabi ya basu suka sake dawowa suka roƙa ya basu suka sake dawowa ya roƙa suka roƙa ya basu sai ce ma ya kun indi min khairin fala addakhira wa ankum duk abin da ya samu na abin alheri wala ba zan bayar muku ba wa man yasta'tif yu'affahu Allah wa man yastaghni yastaghni yubnihi Allah amma duk wanda ya kame kansa Allah zai kame masa kai duk wanda ya nemi wadatuwa Allah zai wadatar da shi Allah ka kashe naka wallahi ba gobirin da yana ba mu wahala kuma bai zama kuro sai ya ta yawo to dole sai shi zai ta yi daman da yawon ya kaso kagani kagani إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم الله يتكم ودنن دا akwai haƙƙi sananne a cikin dukiyoyinsu ko suka ce haƙƙi na wajibi kenan me haƙƙi na wajibi a cikin dukiya eh ita kadai ciyar da mataka ba haƙƙi na wajibi ne ba ciyar da kan kafa ciyar da iyalan kafa ƴaƴan kafa duk wajibi ne so wajibai ba zakka ne wajibi ba akwai wajibai na kullum sannan akwai ta shekara ita ce zakka wasu kuma suka ce haƙƙun ma'lum ai ana nufin na alheri na nafila shi yasa anan sai Allah ya kawo lissa'ili wal mahrum ga wanda ya roƙa da wanda aka haramta ma roƙo wannan aya hujja ce akan cewa in mutum ya kai lokacin da roƙo ya zama masa dole to ya halalta yayi duk da bai halalta ba a cewa a bashi haka ne ko ba haka ba lissa'ili wal mahrum ga wanda ya roƙa kenan akwai wanda ya halalta ya roƙon kuma in ya roƙa ya wajaba a bashi al mahrum shine wanda bai roƙan ba an haramta masa roƙo ma'ana ga ɗabi'arsa shi baya iya roƙawa ina neman inda malamai suka ba da fassarori daban-daban ga maharum ɗin nan lissa'il wal maharum yawa ga shi nan ibn jarir at-tabari rahimahullah yace wa huwa zakatu lis-sa'il alladhi yas'aluhu min malihi wal mahrum alladhi qad hurima al-ghina fa huwa faqirun la yas'al yace lis-sa'ibin nan haqqun ma'lum anan yana nufin zakka ga lis-sa'il alladhi yas'aluhu min malihi ga wanda zai roke ka cikin dukiyarka wal mahrum alladhi qad hurima al-ghina da wanda aka haramta ma arziki fa huwa faqirun la yas'al gashi talaka amma baya roƙo kullum zai wanke rigarsa tsatsatsat ba za ka gane yana da bukata ba sai ce wa ajma'u ala anna sa'ila huwa alladhi wasaftu sifatahu mai roƙo malamai sun ittifaki cewa wannan da na faɗi shine wa ikhtalafu fi ma'na al-mahrum fi hadha al to amma wane ne mahrum to malamai sai sabani sannan sai ka maganan ibnu atiya wadda tana cikin tafsirin ibn al-atiyya mujalladi na biyar shafin 368 yace as-sa'ilu al-mutakaffifu wal mahrumu alladhi qad sabata faqruhu wa lam tanjah fi ayatihi lidunyahu as-sa'il al-mutakaffif sai juya bai ce mai tambayi roƙo shine wanda ya shiru wato yanayinsa ke gwada yana roƙo wal mahrum alladhi qad wal mahrum alladhi qad thabata faqruhu al mahrum shine wanda an tabbata baya da walam tanjah fi ayatuhu lidunyahu ya iya kokarin sa amma bai samu abin ba yana kasuwanci amma kasuwanci ya lalace yana sana'a sana'a ba a amfani da ita ta yi tasgaro yana da ƙarfin aiki babu masu bukata aiki yace shine mahrum anan nana aisha tace huwa alladhi la yakadu yatayassaru lahu maksabuhu shine wanda bai iya samun abin da zai ci bai duk wanda ya kokari abin bai shigo hannunsa kaga wani da ya fara kasuwanci kamar kira masa jama'a ki wani duk kasuwar da ya shiga sai ta watse وقال بعض أهل العلم المحروم من احترق زرعه mahrum shine wanda yayi noma amma sai Allah ka gobara ta cinye gonar gaba daya ko fari wanda ya sa ta bushe wa qala ba'dhum al-mahrum man matat mashiyatuhu yana kiyo su dabbobin sai wata musiba ta cin musu sai suka mutu an sha wannan ko ebola aka tsaya gobe wanda ciwo ne aka wanda ya ta cin dabbobi da kaji da dabbobi da yawa ya cinye zamanin obasanjo mura tsuntsaye yawa yana kin tsuntsaye sai aka yi mura tsuntsaye duk ta cinye su shine maharu malaki wa hadi anwa'ul hirman duk waɗannan maharum ne la anna al isma yastalzimu hadha khassa bai nuna wai cewa gudan su shi kadai ne Allah ke nufi ba wa qala umar ibn abdul aziz al mahrumul kalbu lisa'ili wal mahrum kamar yana so ya nuni ga karuwar da ta ga kare yana haushi yana neman ruwa bai san bata yan masa kare yana da bakin da zai magana asai dan adam in ya bukata zai ce wanda Allah san min ruwan shi dan ba fa sai dai ta kuka in kana da mage ka sa ba ta abinci in ka shigo cikin gida za ta ce doka tana kuka me take nufi yammin to ita ce maharum anan dabba wadda ba ta iya magana wannan fassarar sarki musulmi Umar ibn Abdul Aziz kenan Allah ta'ala ce wallazina yusaddiquna bi yawmiddin waɗanda ba halu'u ba ba su da sifar hala'u to su ne waɗanda ke gaskata ranar alkiyama ashe daga cikin abin da ke sa mutum yayi kwaɗayi yayi rowa rashin imani da alkiyama domin alkiyama ta farko ita ce mutuwarka in waccan kana ganin dubban shekaru ce to mutuwarka yau shi ne yanzu da cikin mu ba mamaki ni ko wani ku gobe haka yana kabri an shayi wanda ya yarda da haka to da mi zai ruwa sannan yarda da cewa Allah shi ke bayarwa shi kada ya ce yana ka ruwa in ka bayar zai baka وما أنفقتم من خير فهو من شيء ومن خير فهو يخلفه وما أنفقتم min shay'in huwa yukhlifu sai huwa khairur raziqin duk abin da kuka bayar inda ta hanya mai kyau ne Allah zai maye maku da shi kuma shine mafi ficin masu azurtawa walladhina min azabi rabbihim mushfiqun kuma su ne waɗanda suna tsoron azabar ubangijinsu to kaga kenan mai tsoron azabar Allah don me zai ruwa abu huraira radiyallahu anhu ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sharru ma fi rajulin shuhun hali'un wa jubnun khali'un yana cikin sunan abi dawud kuma ibnu taymiya cikin majmu'ul fatawa ya inganta shi kama albani a cikin sahihu sunan abi dawud shi ma shu'ab al-na'ud a cikin takhrijin sa na sunan abi dawud ya inganta shi mafi sharrin abin da ke cikin adam shine shuhun hali'un wa jubnun khali'un rowa matsananciya da tsoro mai matsananci abubuwan taglib sahabi ne radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni utir rajula wa ad'ur rajul kuna gani ina kyauta za ga na ba wani na hana ma wani wallazi ad'u ahabbu ilayya min alladhi uti akan samu wanda ban bashi ba amma na fi son tafiye da wanda da ba uti aqwaman lima fi qulubihim min aljaza'i wal hala'i wasu ina ba su saboda hadamar da tare da su in ba a ba su ba addini su zai rauni wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min alghina wal khair wasu duka kyale su ban ba su komi ba in bar su da abinda Allah ya sa a zukatansu na wadata da kuma alheri والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون سوني ولندا سنا صور عذاب أبنجز شيسا سورة المؤمنون التي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون دون كجينا إيبا أبدينا سوشينا بايروا تو الجنة يجيسون لن تنالوا البر البر أنا الجنة أكيد حتى تنفقوا يوم تحب باك سامو الجنة سي كان لو كان أبين كان أسوك بايدش فذاك الله والذين يؤتون ما آتوا وإن سكي بعد أبين أكباسوا وقلوبهم وجلة زكاة سنا روروا سنا صورتا أنهم إلى ربهم راجعون سن سن ذاسو كوما ورن أبنجيجنسو إن عذاب ربهم غير مأمون azabar Ubangijinsu ba abin amincewa ba ce don tana iya saukan ma kowa sannan sai lalace wallazi na humli furujin hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin daga cikin sifofin waɗanda ba su da hala'u to zaka tarar da masu kame kansu ne masu kame farjujjukan su ne masu tsare su daga haram ba su zuwa da farjujukansu illa ala azwajihim sai ga matayensu aw ma malakat aymanuhum ko abinda daman su ta mallaka na bayi ku yangi fa innahum ghairu malumin wanda yazo matarsa ko yazo ma ku yangarsa ba abin zargi ne ba faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun duk wanda ya nemi wata hanya ta ɗebe sha'awarsa da biyan buƙatar jinsinsa to ya zamo cikin masu ta'addanci baka ta'addanci ne mutum ya je ya yi zina da ɗiyar wani ko ya yi luwaɗi da ɗan wani ko mace ta yi maɗigo da wata ‘yar uwarta ta'addanci ne biyan buƙatar jinsi tana halalta ne kaɗai tsakanin miji da matar aure da mai gida da kuyangar da ya mallaka duk wata hanya ta biyan buƙatar jinsi ba wannan ba ta'addanci ne in ji Allah wannan yasa malamai suka ce istimna'i haram ne abinda samarin zamani ke masturbation bari mu karanta abinda sheikh al'allama muhammad ibn salih al'usaimin rahimahullah ya faɗi a wannan tafsirin wannan aya yace wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin يحفظون فروجهم إلا من هذين الصنفين من النساء الأزواج وما ملكت الأيمان يتي فإنهم غير ملومين لا يلامون على ما يحصل بينهم وبين أزواجهم أو بينهم وبين ما ملكت أيمانهم با أزرجم متن بيا بيا بكاتا سدى ما تسا كويا بيا بكاتا سدى كويا نغسا ولهذا يجوز للإنسان an yastamti'a bi zawjati bi kulli mut'atin ahalla Allah yace don haka ya halalta namiji ya biya bukata sai ya ji dadi da matarsa da duk irin nau'in ji dadin da Allah ya halalta wa yamtanu min kulli mut'atin mana Allah ya kuma bar duk wani jin dadin da Allah ya haramta wal mut'atu allati mana Allah mut'atan akwai jin dadi biyu da Allah ya haramta يتي المتعة في الفرد في حال الحيض والنفاس فإن ذلك محرم كجدا إلى ما ترك أقبنت أما تنا هيلا هو تنا جنبيكي يتي وانا حرمني والمتعة الثانية المتعة في الدبر أزومة تتبايا يتي فلا يحل للإنسان أن يأتي زوجته في الدبر بايع على الجاه ويجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته فيما عدا ذلك لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يتي ويدخل في الآية الكريمة غض البصر إلا عن الأزواج والمملوكات كنجوني استنباطي ابن حسين يتي wannan aya ta nuna wajibi ne mutum ya kame idanunsa daga duk jin daɗin da ba kallon matarsa ko ku yangarsa ba li'anna itlaq al-basar yu'addi ila al-fitna thumma luqi fi al-mahzur domin sakin idanu na kai ga fitinuwa in mutum ya fitinu kuwa zai fada cikin haram hatta la yastati al-insanu hatta la yastati al-insanu idha atlaqa li nafsihi an-nazar la yastati an yuhassina farjahu fa yakunu fi hadhihi al-hali غير حافظ له دوكا ده الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون to duk da ganin ido da yana iya ja zuwa ga wannan ya zama wajibi shi ma kiyaye shi sai ce wastadalla ahlul ilm bi hadhihi al-ayat al-karima ala annahu yahrumu ala al-insan an yastami bi yadihi malamai sun yi hujja da wannan aya mai daraja cewa haram ne mutum ya biya bukatarsa da hannunsa aw bi firashihi ko da katifarsa ko filonsa aw bi ayyi shay'in kana ko da duk wani abin da ake biyan bukatar kun san yanzu turancin ya kai ma yanzu akwai matar roba wadda za a jona ta da wutar lantarki za ka yi sadu da ita yadda kake saduwa da matarka ka je ka wanke ta ka naɗe ka maida cikin kwali ka aje akwai namijin roba wanda bacci za ta yi amfani da shi kai fitilar tasu ta kai ma akwai keke ta jima'i mace ta hau keke ta cire suturarta ta zauna kan keken tana tafiya tana wani ƙarhe yana jima'i da ita wani ya zubila to duk wata wasila ta biyan bukata ga namiji ko biyan bukata ga mace in ba ta aure ko mallaka kuyanga ba haramun ne kuma kaba'ira ne malaiti wa hiya ma yurafu inda nasi bil adati sirriya shi da suke ce ma al'ada boye saboda haka su da yawan samari suna yi amma a dakunan su wani duk ya lalata hilallansa wani katifarsa da katifar yake biyan bukatarsa yace fa innaha haram wannan haram ne wa daliluha hadhihi al-ayatul karima wannan aya ita ce hujja لأن الله قال بعد ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون domin Allah ya ce duk wanda ya nemi biyan bukata koma bayan wannan da muka faɗi wa'annan ‘yan ta'adda ne ya ce ya ni man ƙala bil istimta'i بغير هذين السنتين فإنهم عدو دو wanda ya ji daɗi ba ta wannan hanyar ba to dan ta'adda ne faman istamta'a bi yadihi wanda ya ji daɗi da hannunsa aw bi firashihi ko da shimfidarsa aw ma ashbaha zalika ko wani wata al'aura ta roba ko makamanci wannan fa innahu adin dan ta'adda ne wal adi huwa al ja'iru al zalim abinda ake nufi da dan ta'adda shine ja'iri mai zalunci sai dai ce wa yadullu li tahrimiha qawlu murshidina wa muallimina abinda mai gidanmu ya faɗa waye mai gidanmu yace wa man huwa bil mu'minina ra'ufur rahim muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa duk wanda ke iya hawan doki to ya aure hawan doki anan kinaya ce wanda duk wanda adda lahiyar da zai iya mallakan mace ya biya bukatar ta aure to yayi auren fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji zalla ce don wannan ya fi tsare maka idanu ka daina kalle kalle mata su daina baka sha saboda bukatar ka ta biya wa ahsanu lil farji ya fi kame maka al'aura ba za ka je kai zina ba yace wa khataba shababa shababa la'annahum zawul quwwati bi hadha manzo Allah ya magana da samari saboda mi saboda suke da irin wannan karfi yana zabura a cikin jikinsu sai ce wa mallam ya stata fa'alaihi bisau wanda baya da halin aure ya rika azumi fa innahu lahu wija azumi zai zamo kariya gare shi kamar yadda daddaka take hana namiji sha'awar zuwa ga mata sai ce lam yaqul an-nabi sallallahu alaihi wa sallam man lam yastati falyukhrij shahwatahu bima arad da halal ne sai manzo Allah ya ce to mutum ya biya sha'awarsa ko babu aure ya san yadda ya cire wannan damuwar da ke cikin jikinsa mun zala bai ce haka ba bal qala fa alaihi bisawm cewa yi dole ne azumi wa nahnu na'lamu annahu law kana ikhraju shawati ja'izan la arshada ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam malace mu ko mun sani inda fitar da sha'awan nan ta wata hanya halal ne da annabi ya gwada muna duk wanda a cikin wannan matsalar damun su take to inda akwai mafita da annabi ya ba su mafita لأن إخراج الشهوة أيسر من التزام الصوم yace ai sa hannunka da sabulu ka biya wannan bukatar ya fi sauƙi bisa kai ta azumi wali an na fi ikirajin shahawati nau'an min almut'ati wal lazza yace kuma akwai daɗi ga yin haka falau kana hadha ja'izan ma adala annu nabi sallallahu alaihi wasallam ila shaq inda halal ne da manzo Allah bai barin fadin sa kuma ya fadi al'amari mai wuya لأن هذا الدين يسر دو الدين مسوقي غريش ولا تجد خصلة ميسرة يعدل عنها يعدل عنها هذا الدين إلا لأنها لا تجوز في شريعة الله yace duk inda kaga sauki addini ya kauce mai wannan saukin ba halal bane wa ala hada fanastadillu ala tahrim al'adat as-sirriya bil qur'ani was sunnah yace don haka in an ce mai ka menene hukuncin masturbation kace mura da hujja haramcin sa a qur'ani da sunna ya kawo su bai kawo ba sannan sai kawo ne da karin dalili kuma sai كما أن هناك أدلة أقلية طبية على تحريمها yace muna da wasu hujjoji na hankali muna da hujjoji na ilimin lafiya waɗanda ke nuna yin wannan abin haram ne lima fiha min ad-darar al-azim ala al-jism saboda suna cutarwa mai girma ga jiki wa al-gharizati al-jinsiyya suna kashe wannan ɗabi'ar da Allah ya halitta ma dan adam ta sha'awa duk matar da take amfani da al'auran namiji ta roba to za a kashe mata sha'awar zahiyayyen namiji da kwarai kaga ta tashi da ɗan adam saka duk namijin da yake amfani da soso da sabulu ko filo ko makamancin wannan biya bukatarsa za a kashe masa sha'awar ya mace da yawa waɗanda suka yi aure aure ya gagare su saboda mi saboda sun saba da wannan al'ada sannan kuma wannan al'adar za ta kashe sha'awar sai ya dawo zero baya ga tsuntsu baya ga tarko yace wa ala mustaqbal hadhihi al-madda allati hiya maddatu khalqi bani adam yace sannan masturbation ta'addanci ne akan wannan ruwan lafiyayye mai tarin albarka wanda da shi ne Allah yake halittar duniya ka je ka sa sabulu ka fitar da shi ka zubar ya bi sakawai yace wannan kadai in kai tunaninsa dalili ne na hankali bai nuna maka masturbation haram ne abinda sa kuka gana kashe lokaci na tsaya na karanta muku na ga wasu ‘yan uwa daga cikin ɗaliban ilimi suna ƙoƙari su kawo su tawilance-tawilance da cewa ai gara shi da zina ai daman duk laifi mataki-mataki ne su aka maimakon ka tsayen mutane fatawa cewa gara shi da zina ka ce musu kawai haramun ne su bari Allah mai namu ka tsaya والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين التي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون waɗanda ba su da hala'u ba su da tsoro da raki da haɗe da rowa to su ne waɗannan da li'amanati mu'adim ra'u suna kiyaye amanonin suna kiyaye alƙawuransu wato ashe majmu'a ce ta sifofi da ɗabi'u iri-iri waɗanda in ka tattara su to sai Allah ya cire maka sha'awar duniya sai za abin duniya bai bai daga maka hankali za ka ga ana rabon kuɗi ba ka da su ka wuce don ba su baka sha'awa ba a kodin da haka wallahi mun yi zama madina na san wanda layi ɗalibai ke bi ana ba su kuɗi wallahi ya wuce ya ta ya share mai kyali bai bi layin ba kuma wai bai da bukatar kuɗin ba amma zuciyarsa ta fi ta yi girman ya je ya bi layi a ba shi kuɗi na san wanda a majalisi irin wannan muna karatu da shek abdulrazak al-abbad sadda aka shiga sa sunanun nasa'i wani ta yi so sunanun nasa'i ce duk wanda bai yake da bukata ya rubuta sunan shi a bashi a ran da ya kukuta ya je sarayar 66 ya sauna shi don bai so ya karɓi wannan na kyauta zuciya tana jin duk ni zan kaskantar da kaina wani sai littafin da zai kara to wasu sifofi ne in ka tattara su sai ka cimma ka kashe wancan hala'un da Allah ya mutane da shi sai sa da ku ana koyon sa sannan Allah ya ce wallazina hum bi shahadatihim qa'imun su ne waɗanda kuma tsaye suke akan shaidunsu idan za a yi wani al'amari ka ce wani zo ka gama shaida ci a ni ba na yi ba halin kwarai ba ne samar da shaida taimakawa ne za ka in an name ka kai shaida to zo wane ga shi mun yarjejeniya ni da wane na ba shi kuɗi na zai juya su daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza a rubuta takarda ka sa hannu yin wannan sadaka ne yin wannan taimako ne yin wannan alheri ne to idan rana ta ɓaci wance da yace ƙarya ne ni baka bani ko sisi ba sai ne zo bide kai ce gafar ta malam malam wani ba ba da kai muka yi abu kaza lokaci ce lalle da ni ne to da Allah mu je kai ma alƙali bayani shi ma ka je ka bada wannan shaidar alheri ne kyautatawa ne sadaka ce sannan ka faɗe ta tsakani da Allah yadda aka yi ta shi ma alheri ne sadaka ce kyautatawa ce zaka sai Allah ce wallazina hum bi shahadatihim qaimun wanda tsaye suke suna kiyaye shaidun da suka yi yasa Allah ta'ala ce wala taktumu shahada wa man yaktuma fa innahu asimun qalbuh kar ku boye shaida wanda duk yake yayi laifi sannan tabaraka ta'ala ce ayu allazina amanu kunu qawamin bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabina ya ku masu imani ku tsaya ƙyam da adalci wajen ba da shaida, ku ba da shaida don Allah ko da shaidar nan za ta cuta muku ko ta cuta ma iyayenku ko ta cuta ma danginku mahaifinka da ya kyauta ya ba da kyautar gida ko mota misali ga wani ba da wani lokaci ba sai ya mutu sai sauran magada suka ce mu ba mu sani ba za ka yi dawo mana da kayanmu kai kuma gabanka aka yi amma babu takarda in ka ce ba ka sani ba kai shiru aka dawo da gidan nan za a raba gado har da kai in ka faɗi ka sani za a yi ba da kai ba za a bashi kai kuma ka rasa Allah ce ko a irin wannan yanayi ku ba da shaida ta Allah kai aure walidaini ko da babanka an mara gaskiya ka faɗi ka ce to in duk gaskiya kan wala abokin baba da ita to na shehu da man bai aka ce don gaskiya aka yi bugo to haka ake so ko gawa ta kama kawai ka faɗe ta wal aqrabi ko ƴan uwanka ne to wani abin da zai baka tsoro da shi ko yara biyu ke faɗa in ga ɗansa ga wanda ba ɗansa ba da zuwa zai bai da rashin gaskiya ga wanda ba ɗansa wannan duka alamomi ne na cewa shi yana nan da ɗabi'a irin ta jahilin ɗan adam wanda bai sanatu da sufafin musulmi na gari ba Allah sarki wata rana kai wajejen ina jin farko farkon 90s ne na shirya muhabara na samata musulmi na gari za a yi ta a samarot masallacin samarot masallacin liman aliyu yabo sai aka faɗa ma shek abakar turai ta ce a musulmi na gari akwai shi ce ina son ganin sa da idanuna Allah ya gafarta mashi bayan haka nan na san na wannan muhazara a Maradun an dade to yana da kyau ka bibiyi sifofin musulmi na gari in ka sifaitu da su kai kuma sai Allah ya cire maka jahiliya ta dan adam don haka Allah ya ce wallazina la yashhaduna zura wanda ba su shaidar zur kusa akwai waɗanda hayar su ake fa su ba da shaida shekara ta dubu biyu sadda muka yi kwamitin ɗaukar alƙalai wani ya zo har gida ya kamun kafa da ni ya ce don Allah yana so a duba lamarinsa to ni ta hannun wani ɗan kasuwa na san sai na kira shi na ce me ka sani game da wani ya ce ka ya ce wala azalimi ne ɗan koren alƙalai ne ya ce kuma wallahi kuɗi ko lalakafa ne ka ba shi yana kwana da su kuma muka zo muka yi intabiyu da wadda an rubuce da wadda magarbi ya ci to ni kuma ya zai da wacce shaidar da aka bayar game da shi kaga shi yawanci ya faɗa mini gaskiya yau da gobe ta sa na gano gaskiya to haka lokacin da ake son misali a kulla hulɗa aure za a tambaya ya labarin wane duk irin wannan wajibi ne ka faɗi gaskiya wadda akwai bukata a santa amma ba daidai ba ne mutum ya zo neman aure suka ce kai wallahi yana rikici da abokan shi 'yan kasuwa to ina ruwan mai ba da aure shi da wani rikici ba ruwan shi da wannan ka duk da girman kai gare baka faɗi don mai yawa mace ita da man girman kai ya kai mata ƙwarai ko don laman bisa gare ta kake amma in yana bare iyali da yunwa to ka faɗi in yana zagi ka faɗi in yana hana zuwa gaida mara lahiya gida ka faɗi in yana duka ka faɗi in ma ɗan izalar ƙauye ne ka faɗi Allah ji kan baba bakar giro wata ranar wani wa'azi ne da shi zuru ya ce kakka zama kawai ɗan izalar ƙauye ya tabi da aure to ke sani wa mu yan izala muke ba a zuwa buki ba a zuwa suna ba a ba a fita sai da daddare wato ka sa ayin sunna mai gauni ta farko wannan gaunin shi yasa ta kawo yanzu mu shi yasa ta miƙe wanda suka yi gaunin nan wallahi su suka tsare mana sunna har ta kawo inda ta kawo muna roƙon Allah ya gafarta musu da yawan su suna nan wasu kuma da yawa sun cika suna lahira wasu ma yanzu ya ambaci abin da suka yi su ma sai sun bushe da dariya zafi an kai mu wani becin kosan da aka soya a unguwarsu wai zufan mushirka na zuba a cikin kosan da haka bai cin kosan unguwarsu saboda kai ya sha zuwan mushrika to wannan tsananin sa kyamar shirka kyamar bid'a shi yasa sunna ta game Najeriya da adda ɗaruruwan miliyoyin mutane in ba don haka ba da rarrafe za ta yi da yanzu ba ta kawo inda ta kawo don haka don kaji na ce ɗaya zala ƙauye to ba su ce kaɗai nake yi ba eh labari ne nake bayarwa daga Sheikh Abubakar Giro Allah ya gafarta mishi Allah ta'ala sai ya rufe waɗannan sifofin ya ce wallazina hum ala salatihim yuhafizun su ne waɗanda suna tsare sallar su kaga sifofin nan goma da aka faɗi ta farko sallah ce ta ƙarshe sallah ce shi ne nuna maka ba abin da ka muhimmancin sallah duk cikin ɗabi'un ɗan adam ba a musulunci babu sallah ta farko ɗin ya ce ala salatihim yuhafizun ta farko me ce illal musallin alladhina hum ala salati da'imun kullun sallah suka nan ko sai ce yuhafizun mana suna kiyaye tsarinta da dokokinta da kaidodinta da ladubbanta suna yin yadda ya kamata waɗannan sifofi guda goma duk wanda ya tara su to Allah ya cire shi daga khuluqal insanu halu'a idza masahu sharru jazua wa idza masahu khairu manua idan ku ka samu kanka halu'u duk sanda an kai ajo aka ce a kawo saboda Allah zuciyarka ba ta so to ka diba cikin sifofin nan goma wallahi akwai wanda baka da shi akwai inda kake da rauni in uwa ina ma a ce ko wani mu iya koma gida yau ya dauki waɗannan ayoyin guda goma cikin nazari da tsanaki ya karanta kowace guda yayi nazarin rayuwarsa ya bakan samaki kowace ka bata maki goma sai ka fara da illal musallin allazina hum ala salatihim da'imun sai ka diba to yanzu an ce kullun sallah farilla da nafila amma kina zan ba kai na sai ka duba in shi da gare ka in bakwai takwas ka rubuta wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum ya sadaka ta take ko da baka yi halin zakka ba ka ba kanka baki wallazina yusaddiquna bi yawmiddin ya kake jin zuciyarka game da alkiyama كباكن كباكي والذين هم من عذاب ربهم مشفقون كان صورون عذاب أبنجدي إن كبأي وانا اللي فيها كيكي جنسو تشاركا كباكن كباكي إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هذا وزنا كان إنك كان كريبا ولذا كما تكدبا كربوتا إن كايسو نوا ko ka zan mudbin ta zama maka al'ada kama kan kamaki sannan wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ya kake wajen tsare amanonin mutane ya kake wajen tsare amanonin Allah in kai alƙawari ya kake ji ga zuciyarka kana ji dole ne ka cika wallazina hum bi shahadatihim qa'imun wallazina hum ala salatihim yuhafizun duk waɗannan in ka ba kanka maki to da kaga ka kai saba'in da biyar to ka kammala karatun ula'ika fi jannatin mukramun waɗannan suna cikin gidajen aljanna suna abin darajantawa suna abin girmamawa suna abin ɗaukaka buki ake masu yanzu nan duniya aka ce wane ya ci gwamna ko an naɗa shi babban minista na kuɗi me yan wada abokai suke yi buki to bukin da ake yi lahira na an samu aljanna ya wuce kowa ta yi juna murna ake buki ake kamar ɗalibai ne yan makaranta guda sun yi wa eka ranar da ta fito sai a zo a ce flat kowa ya samu credit ba wanda ya faɗi za ka ga jubilation ana tarawa ana murna ana jin daɗi to amma mukramun ya nuna cewa akwai wani abu na musamman da Allah zai don ya girmama su a matsayin tukunci ga aikinsu ubangiji ka samu cikin aljanna to kaga cewa da Allah innal insana khuliqa halu'a ya nuna muna akwai ɗabi'u na ɗan adam waɗanda Allah ya halicce su da su kamar da ce innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna dan adam da ya ga ya samu kuɗi sai ya rika ji da kansa ɗabi'a ce ta dan adam sai ka ga mutum bawan Allah sali da ya yi kuɗi sai ga ya canza in an ce wani kaka sai ka ce wallahi wani kowa na sani da ya samu mukami sai ya canza layi sai ya ɗauki masu gadi in ma ba su isa ba sai ka ga aji katon kare kofar gida daman shi ginin gidan sai an ƙara masa tsawo an sa wayoyi daga can sama a sa ɗan ƙananan kyamarorin nan ta ko'ina sai zai isa gare shi ma ya zama jidali wai sa kullum bizi ya sa ta daibashin ba a samun shi wallahi mutane akwai su da tsarguwar jama'a kai da yanzu halinka ne yake bayyana ai dawa haka kake ba da gidi itin nan muka sha inuwa da sannan kuma kaga sai Allah ta'ala ce innal insana la zalumun kafar dan da akwai zalunci akwai butunci su zaka iski ka dabi'a ta adam duk lokacin da take da ikon ya zalunci wani da waya bai zalunci ba abinda kawai ke hana zalunci ɗayan abu biyu tsoron Allah ko tsoron doka in akwai tsoron Allah ɗan adam ba zai zalunci shi yasa za a ga mata suna shan wahala saboda babu da dokokin da ka kare haƙƙinsu sannan bamu da isasshen tsoron Allah da ka sa mu riƙe su tsakani da Allah ku tambayi alƙalai ku tambayi malamai kullum cikin wannan matsalolin muke babu rabda nake hitowa tafsirin nan ban warware wata matsala ko ni a tamtin ko litti abin sai ban shan ruwa babu ta aure kullun ne kuma galibi zalun da su ne ake wata in ka ji kes ɗinta sai kamar ma ka yi hawaye ta zama abin tausayi sannan za ka yi suka yayanta goma ko sha ɗaya ko sha biyu ko shidda so in ta ɗaga gidan ba ta da kwanci hankali in ta bar su ba ta da nutsuwa kan tarbiyyarsu wata ma bata yadda ta bar ɗiyarta ba ko don shi mai gidan don ta ga alamu wallahi to ya za ta yi kuma ya rantsa da Allah ba ta kwana gidan shi ya zage ta kila ma ya dake ta ya tura ta gidansu uwaye su suna ta lallashi saboda me saboda sun san a yi lallashin a lallaba da shi ya yi mata alheri bisa ga ta dawo gida ta kasa nasuwa ta ɗabi'a ce ta ɗan adam zalum sannan kafar mai yawan butunci ne ku dubi duk ni'imomin da Allah ke mana amma kullum mun fi kallon inda matsala take sannan ku dubi duk ni'imomin da Allah ke mana amma ba mu fasa saba mashi kafar kenan a suratul azab sai Allah ya ce wa hamala al insanu innahu kana zaluman jahulan dan adam akwai zalunci akwai wauta shine jahul dan adam akwai wauta me wautar dan adam haka kawai sai mace ta wuce sai ya kura mata ido da Allah wanda kura ido yana gamsar da shi yana biya masa bukata yana tire mai sha'awa menene yake yi zuwa baka san zunubi to jahul ke wauta ke wani wurin kuma sai Allah ta'ala ce innal insana li rabbih lakanud la ilaha illa Allah lakanud dan adam me ma Allah taurin kai Allah fa da kansa amma dan adam sai ba taurin kai to amma kaga in Allah ya soka da rahama sai ya baka damar da zaka kauce mu dan gadadi kamar da Allah ya ce ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah yace ma yazkuruna illa an yasha Allah wa tasha'una illa an ya sha Allahu rabbul alami Allah ka so mu da rahama Allah ka so mu da jinƙai Allah ka so mu da shiriya Allah ka dora mu a kanta Allah dukkan bukatocinmu na alkhairi duniya da lahira ka biya mana Allah ka sauka mana da aminci Allah ka ba mu abinci Allah ka ɗauke mana talauci Allah ka mana natsuwa da kwanciyar hankali da aminci ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب